إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar a yau muna takwas ga wata na zulƙa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa ashirin da biyar in watan hudu miladiya na dubu biyu da ashirin da shida da izinin Allah wannan zai zamanto mana darasi na goma sha biyu a cikin littafin nabiyun rahmati sallallahu alaihi wa sallama siratun wa durusun wa ibaru wallafan shehu malami muhammadu sani umar musa rijiyar lemu hafizahullah malin yana mana jawabi akan abin da ya shahi alhijratu saniya ila alhabashati bayani akan abin da ya shahi hijira wanda kuma hijira shine alintiqalu ya salam na'am hijira ita ce alintiƙalu min baladi shirki ila baladil islam mutum ya ciratu daga gari wanda yake na musulunci da iya wa gari wanda yake na kafirci ka tashi ka tattara inaka inaka ka koma wurin da gari ne wanda yake na musulunci da imani manuhoyin shi ya za a yi ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan yanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da jama'a duk lokacin da ka tsinci kanka a wani wurin da bakka da daman da za ka bauta wa Allah to ka sani cewa alhijiratu baqiyatun ila qiyamis sa'a wannan hijira tana nan wanzazza ce kamar yadda Muhammad ibn Abdul Wahhab yayi wannan bayani a cikin littafin shi al-usulus salat cewa hijira wani abu ne wanda yake wanzazze tun daga wannan lokacin har zuwa tashin kiyama duk lokacin da dan adam ya zauna a wani wajen da bai da daman da zai iya bautawa Allah to wajibi ne a gare shi ya ciratu daga wannan wajen ya tafi inda zai samu daman da zai bautawa Allah subhanahu wataala amma hijira daga makka zuwa madina ta ƙare daga ran da aka yi fatahu makka daga na an rihe ta wannan mali ya ce hijira da aka yi ta biyu zuwa yankin habasha ko kuma ƙasar habasha wanda mun ga hijira ta fari bayan sun tahi da 'yan lokuta 'yan watanni kaɗan sai labari ya same su cewa ai mutanen garin makka kakaf sun musulunta sai suka ce to shikenan dama abin da yasa su hijira shine kasantuwar makka ba iya bautawa Allah a wannan lokacin kenan yanzu wannan mani'in zala wannan abin da yake hanawan ya gushi kenan yanzu me za su yi sai da yawa daga cikin suka ce bari su komo garin makka su ci gaba da bautawa Allah lokacin da manzon ya karanta musu suratul najmi can da yazo karshe akan su yi sujada ga Allah kowa ya sujada ga Allah subhanahu wataala tsammani ake sun musulunta ashe ba su musulunta ba to bayan sun dawo shi da maliki ce a nan ista'addal muslimuna lil hijrati marratan ukhra musulmai sun kimtsa dan yin hijira karo na biyu yace wa ala nitaqin awsa akan wani farfajiya mafi yalwatuwa kenan hijira ta biyu ta hi daukan jama'a sama da ma hijira ta fari walakin kanat hadhihi al hijra thaniya ashaqqu wannan hijirar ta biyu ta yi zamantowa tana da matsala min sabiqatiha akan hijiran da ya gabace ta kaga wancan na hwari ba wanda ya san me ake ciki suka lallaba suka tayi go to amma yanzu kuma an sa musu ido akan cewa ai sun samu mafaka wanda ita ce kasar Habasha yanzu kuma gashi sun zo Makka sun gaba haka nan bane za su koma kenan ziya za a yi kowa ya tare nashi in kana da ɗanka a ce to kai kama shi idan kana da wani wanka a ce to kai ma kamo shi idan akwai wani a cikin fami a ce famin a karan kanta ta tsaya akan cewa dukkan wani nata kare wannan hijira shine malai yake cewa walakinna walakinnal hijra saniya ashaqqu min sabiqatiha yace faqad tayaqqazat laha quraishun wa qarrarat ihbataha Qurayshawa sun falka game da hijira ta biyu sannan kuma sun karrara cewa sun tabbatar da ihbatiha ya za a yi su lalata wannan hijirar kartayu sai ya ce baida ai ghaira annal muslimina kanu asra'a sai dai kash musulmai subhanallah musulmai sun kasance a cikin wani yanayin da sun yi sauki sama da na abin da ya shayi hwari kenan samu sun san cewa an samu su ido to sa irin da aka yi sai sa suka shiga cikin kimtsin da a cikin kankanin lokaci da suka so koma kawai suka kama hanyar suka koma sannan kuma ya ce wa yassara Allahu lahum safara Allah ya sauƙaƙe musu wannan bulaguran suka yi shi a cikin sauƙi yace fanhazu ila najashiyil habasha fanhazu sai suka tahi zuwa ga najashi na kasar habasha qabla an yudraku tun kahin waɗannan quraishawan su cin musu kenan dai ruwa ta sha sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu sun yi wannan hijira mala ce wa fi hadhihi almarra hajara min ar-rijali 83 rajulan mazaje kawai da aka samu suka yi hijira sai da aka samu mutum 83 rajulan yace in kana fihim ammarun fa innahu yushakku fihi in ya kasance akwai ammar ibn yasir a cikin su saboda akwai shakkan cewa yayi ko bai ba subhanallah kai kawai wasil naka aman aska بسم الله الرحمن الرحيم
malai ce fa'innahu yi shakku fihi saboda akwai shakkan cewa ammar ya yi hijira ko bai hijira ba sai yake cewa wa samani ashara au tis'a ashara imra'atan da kuma matattaki guda goma sha takwas ko ko mata guda goma sha tara maza tamanin da uku mata guda goma sha tara ko sha takwas to kaga kenan hijira ta biyu ta hi daukan jama'a sama da hijira ta ta farko da aka yi to wannan kuma ya faru kaga dawowar su a karan kanshi yana mana nuni akan cewa mutum musulmi yayi taka tsantsan game da jita-jita an ce sun ce kamar wannan jita-jita ai shine mai dosu saboda jita-jita ne ya tahi musu cewa ai mutanen makka sun musulunta alhali musu musulunta ba labarin ya je musu a baibai shi yasa suna tinkaro garin makka suka fahimci cewa a'a wannan labarin cewa mutanen makka sun musulunta gaba ɗayan su ba haka nan bane da haka suka yi yunkurin cewa su koma baya shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay fatatabbatu ku tabbatar da maganar haka ne ko ba haka bane ba sannan kuma jita jita addinin musulunci yana yakan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa iya daga cikin ayyukan kyama qila wa qal kace nace an ce sun ce sannan kuma haka manzo Allah yake cewa kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum batun aikin zunubi ya zamanto duk labarin da kaji kai sai ka dosa na shi kai ma a gaba ka faɗe shi shi yasa jita-jita addini bai yarda da shi ba mala ce sa'yu quraishin ladan najashi fi raddil muhajirin tahiyan quraishawa zuwa ga najashi dan maido waɗanda suka yi hijira mutum nawa kenan jumlar su 200 ko 300 can ga 83 sannan kuma nan ga 18 ko kuma ko kuma 19 to waɗannan mutanen sai mutanen garin Makka suka ce a zuwa zamu mu maido su falamma ra'at quraish anna ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qad aminu lokacin da ƙuraisha suka ga cewa sahabban manzan Allah sun samu amintuwa sun samu nutsuwa sun samu wurin da za su bauta wa Allah subhanahu wataala wanda wannan kuma dama shine abinda mutum mai imani yake bukata ina zaka samu farfajiyar da zaka bauta wa Allah to waɗannan mutane sun same shi sannan kuma waqma annu bi ardil habasha sun samu nutsuwa game da kasar habasha wa annahum qad asabu biha daran wastiqrara sun samu gidan zama sun samu gidan tabbatuwa ita wannan habasha shi yasa suka koma wancan wurin don su bauta wa Allah subhanahu wataala mali ce wa husna jiwari yake cewa da kyakkyawan makwabtaka minan najashi ta hanyar abin da ya shahi najashi kaga sun samu sarki ko kuma shugaba wanda yake da kokarin ba su kulawan da an ba su dama su zamna su bauta wa Allah subhanahu wataala sai yace wa annahum qad asabu biha daran wa istiqraran wa husna jiwari minan najashi wa abadullaha suka ci gaba da bauta wa Allah subhanahu wataala la yu'zihim ahadun babu wani mutum ɗaya da yake cutar da su suna zamne a wannan wajen suna yunkurin bauta wa Allah subhanahu wataala sannan kuma babu wanda yake cutar da su saboda najashi ya tsaya kai da fata akan ta waɗannan mutanen duk wanda ya taba su ni ya taba kaga sun samu me sun samu amintuwa malike cewa itamaru fi ma bainihim anan quraishawa itamaru ai tashawaru suka yi shawara tsakaninsu a tsakaninsu akan cewa mai an yab'asu wafdan lin najashi akan a tura wata tawaga ai a hada wasu jama'a wata delegation a tura ta zuwa gawa najashi akan cewa ya ba su waɗannan mutanen 100 da ɗuriya da suka yi hijira suka koma ƙasar shi ya ce li'ihdari man indahu minal musulmi na ila makkata saboda a je a halarto da waɗanda suke wajen najashi daga garin habasha a maido su garin makka a ci gaba da hana su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba da an yake cewa ba da an yuwaƙi'u bainahum bayan sun kasantu tsakaninsu an samu an samu jituwa tsakanin mutanen musulmai da tsakanin kuma malikin habasha da sarkin habasha an samu jituwa an samu fahimtar juna yanzu ya zai aje a maido su a hana su bauta wa Allah subhanahu wataala male ce illa anna musula hadhal wafan sai dai tsayuwa musuli ali qiyam tsayuwar wannan tawagar da aka tura baina yadayin najashi a gaban najashi fi hiwarin hadifin a cikin wata tattaunawa da take cike da manuwa yake cewa dara baina ahadil muhajirina tsaka ya barke tsakanin ɗaya daga cikin muhajirai wa huwa ja'far ibn abi talib shine ja'far ibn abi talib tattaunawa sai ta barke tsakanin shi wa baina malikil habasha da kuma sarkin habasha su kuma mutanen maka abinda ba sa so kan ma a saurare su kawai daga an zo a kumshe su haka nan kawai a meka su su fai da su shi ne ke cewa asfara asfara hadal hiwaru ai awdaha wan kashafa wannan tattaunawa da aka yi tsakanin najashi da ja'far ibn abi talibin ya bayyana an islamin najashi game da abin da ya shafi musulmtan najashi duk abin da aka hudu sai ya ce wannan abin irin yanda annabi isa ya zo ya ba mu labari irin shi ne kasanto haka nan sai ya ce wa ta'aminil muhajirin almuslimin indahu sannan kuma ya amintar da waɗannan da suka yi hijira musulmai a wajen shi ya amintar da su akan cewa ku zauna ku bauta wa Allah ba ku da matsala da kowa to shine malam mawallafin littafi Muhammadu Sani ya ce wa kanat ummul mu'minina ummu salama ya kasance uwan masu imani ita ce ummu salama ya ce wa kanat dimna haula il muhajirin al'awa'ila tana cikin waɗannan tawagar ta wanda suka yi hijira na farko suka ta yi ƙasa habasha ma'a zaujiha tare da mijinta abi salama da ita da mijinta sun tahi shine malai yake cewa nan fal nada'aha ya ce mu kyale ita ummul mu'minina ummu salama mu barta tuhaddisna akan talabarta mana bima jara lahum yawma idhin abinda ya faru da su a wannan wajen nan da jashi kenan zumalan ya kauce shi ma ya bata abun magana ummu salama Allah kare da gare ta qalat take cewa lamma nazalna ardal habashati ta ce lokacin da muka sabka a ƙasa habasha jawarna biha khaira jarin ta ce mun samu makwabtaka mafi alherin makwabtaka wanda shine annajashi annajashi ta ce a aminna ya amintar da mu ko mun amintu ala dinina akan addinin bin mu da matsala game da abin da shayi addini za mu bauta wa Allah iya gwargwadon da muka fahimci bautan Allah subhanahu wataala ta ce wa abadan Allah la nu'za muce muka ci gaba da bauta wa Allah subhanahu wataala babu mai cutar da mu babu mai tsangwama mu sabanin abin da muka samu a garin makka tace wala nasma'u shay'an nakrahuhu kuma ba mu taɓa jin wani abin da muke kyama ba muna zamanin salim alim muna bauta wa Allah subhanahu wataala ya ce ta ce falamma balaga zalika quraishan lokacin da wannan labarin ya iske quraishawa cewa ai ga mutanen da suka yi hijira ai sun samu amintuwa sun samu karbuwa a ƙasar habasha suna can suna bauta wa Allah babu wanda yake tsongaman su kaga su kuma ba za su ji dadin haka ba ko to me suka yi lokacin da labari ya same su fatamaru ai fatashawaru sai quraishawa suka yi shawara an yab'asu ila najashi fina rajulain jaldain cewa aje a aika wasu mutane mazaje guda biyu jaldaini malike cewa aljald yace alquwwatu wa shidda mazaje guda biyu masu karhi masu tsanani aka ce a aika su zuwa ga sarkin habasha najashi akan waɗannan da suka yi hijira gaba ɗaya su ya tattara ya maido su sannan kuma ulisha suka ce kahin wannan tahiyar iya da kyau a shirya wani abin da zai zama to a matsayin cin hanci don ka gane cewa cin hancin nan bayan wa ake nishi kaga sun ga cewa haka kawai su isa da su je su tsaya su ce a basu a sai su ga ya kamata su gabaci wannan abin da wasu kyaututtukan da za su rihe bakin kowa yadda mutum zai shigo wani maktaba wani biro ya rihe bakin kowa kowa da nashi kai ga naka kai ga naka kai ga naka kai ga naka kowa sai shu Allah kiyaye suka ce wa an yuhdu lin najashi akan su ma najashi kyauta hadaya mimma yastaqrifa aw yustaqrafu daga cikin abinda yake zabebbe min mata'i makka yustaqrafu ay min ma yukhtaru daga cikin abinda yake zabebbe min mata'i makka daga kayan da ake samu a garin makka me ya kamata su shirya su kai ma najashi dan ya amuntu ya basu waɗannan mutanen sai ce wa kana min a'jabi ma ya atihi minha ilaihi al'adabu iya daga cikin mafi albabun abun burgewa a wajen najashi wanda za ɗoka a kai mashi a matsayin kyauta ko cin hanci shi ne abin da ya shayi al'adamu al'adamu maliki ce jam'u adimin wa huwa aljildul madbugh shi ne fata wadda aka jeme ta kenan su ɗoki fata jemammu wanda aka jeme masu kyau a kai amma najashi kyauta idan aka yi haka an kai makura wajen burge shi fajama'u lahu adaman kathiran aka tara hatu masu yawa walam yatruku min batariqatihi bitriqan basu bari ba daga cikin fadawa na najashi basu bar wani bafade guda ɗaya ba illa ahdu lahu hadiya face sai da aka kai mishi tashi kyauta in malami ne na fada aka ramaka Allahu ga naka idan wani waziri ne kai ma ga naka kai ma ga naka sannan kuma ga na sarkin gabaki ɗaya kenan kowa an sallame shi illa ahdu lahu hadiyatan ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي, أبي ربيعة آه بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي waɗannan mazajen guda biyu da aka aika na farko daga cikinsu shine abdullahi ibn abi rabi'a na biyunsu kuma shine amr ibn al-as wanda ya musulunta daga baya to waɗannan mutane amr ibn al-as mutum ne mai wayo mai hazaƙa aka tura su tare sannan kuma wa amaruhum wa amaruhuma suka umurce su amrahum irin umurnin da aka ba su cewa an kun je ga yanda za ku yi ga yanda za a yi wa qalu lahum suka ce idfa'u ila kulli bitriqin hadiyatahu kowane mazaunin fada a bashi irin tashi kyautar qabla an yake cewa qabla an tukallimu najjashi fihim wannan abin da za ku bara na kyaututtuka tun kahin akai inda za a ma najjashi magana a tabbatar da kowa an bashi nashi kyautar ya damka yawwa sai ku ji dadin yin bayani thumma qaddimu lin najashi hadayahu bayan an ba fadawa kowa nashi to kuma shi ba yanzu najashi sai a dauko nashi sai a bashi ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلم أن يكلمهم سنقول كتنبين الجاشي أن يسلمهم يميك ودنا متانا نسك هجرة إليكم زوا غريكو كي أمر yace qabla an yukallimahum tin kahin najashi yayi magana da waɗannan da suka yi hijirar nan kan ma ya saurare su kawai ya tattara ya kumshe kawai ya baku su ku kuma da su qalat inji ummu salama take cewa fa kharaja fa qadima ala najashi amr da shi da abdullahi ibnu abi rabi'a sai suka huto kharaja su biyu kenan fa qadima suka gabato ko suka iso ala najashi zuwa ga najashi tace wa nahnu indahu bi khairi darin muna cikin mafi alherin gida wa inda khairi jarin kuma muna wajen mafi alherin abun abun makwabtaka kenan makwabtaka da najashi falam yabqa min batariqatihi bitriqun bai yi saura ba a cikin mazamna fada wani ba fade guda illa dafa'a ilaihi hadiyatahu sai da kowa aka bashi nashi kyauta kenan an gama daddake hancin kowa yanda an zo kuma kamar yadda ake abu ne sananne a fada wani lokaci sarki bai ma cika magana ba ko eh kana zawwa da bukatun ka kawai karab akwai wanda zai magana sai ce kaza na kaza ne kawai an kare kuma sarki ba tada zai ba to sai aka fara ba waɗannan kowa aka bashi nashi ya danne yake cewa a illa dafa'a ilaihi hadiyatahu qabla an yukallima an-najashi thumma qala sannan suka fada amr ibn al-as da shi da abdullah ibn abi rabi'a suka fada li kulli bitriqin minhum kowa aka kai mishi kyauta sai a ce to fa ga abinda muke bukata innahu qad saba ila baladil maliki minna ghilmanun sufaha suka ce abinda muke yazo da mu qad saba haƙiƙa sun bar addini ila baladin ila baladil maliki wasu mutane sun bar addinin uwaye da kakanni shine saba sun bar addinin uwaye da kakanni sun zo garin sarki na jashi suka ce minna waɗannan da suka zo ɗin nan ƴan ɗiyanmu ne jikokinmu ne abakanmu ne kazanmu ne ƴan garinmu ne suka ce gilmanun wasu matasa sufaha suka ce wai wawaye subhanallah wasu na wasabtar suka yi hijira da ni da wawanci alhali su ne wawaye yake cewa faraku dina qaumihim matsalar su sun bar addinin da aka gada uwaye da kakanni kaga shi yasa har yau har gobe har jibi har gata duk mutumin da za a yi magana addini ya ce uwayen shi da kakannin shi hujjar shi tana kamanceceniya da hujjar waɗannan mutane kuma kayan kumya ne bai kamata ba matsayinka na musulmi a tambaye ka dalilin addini ka ce a'a haka aka tashi aka ga ana yi wannan ba dalili bane ba ka duba mi suka ce faraqu dina qaumihim sun bar addinin mutanensu shi kenan tun da sun bar addinin uwaye da kakanni sai a ce kawai batattu ne ashe inda aka ne musuluncin ma da mi da bai samu karbuwa ba da ba wanda yi shi tun da dama musuluncin da ya zo ya iske mutane akan wani addinin in dai maganar rabuwa da addinin uwaye da kakanni ne kenan sai a ce a musulunci bai da gindin zama tun da ai mutane dama da addinin su kafin musulunci ya zo to don ka gane gaskiya ake bi ba maganar uwaye da kakanni ake bi ba faraqu dina qaumihim sannan walam yadkhulu fi dinikum sun bar addinin uwa da kakanni kuma babbar matsalar ma ku da suka zo garinku ba su shiga cikin addinin ku addinin kiristanci babu su a can babu su a nan sun zo da wani abu sabo sabon addini ko kuma har a yau ana faɗi suka ce wa ja'u bi dinin mubtada'in subhanallahi suka ce ai sun zo da wani addini kirkirarre su suka kirkire shi waka duba mai bin addini uwa da kakanni yake cewa wani ya zo da bid'a wani ya zo da sabon wani abin da babu wanda ya riga shi suka ce la na'rifuhu nahnu wala antum mu ba mu san wannan addinin nasu ba kuma kuma ba ku san wannan addinin nasu ba kenan wani abu ne sabo yace wa qad ba'athana haƙiƙa an aiko mu ilal maliki zuwa ga sarki fihim ashrafu qaumihim wanda suka aiko mun nan su ne mafi girma manyan mutanensu kenan manyan mutane a ciki mala'u su suka ce a zo a maida su in ji sarki in ji wane ne in ji wane ne in ji wane ne lina ruddahum ilaihim dan ka ba mu su mu maida su zuwa ga waɗannan mutanen nasu wannan shine bayanin da waɗannan mutane guda biyu suke ma dukkan wani bafadin da aka kawo mishi tashi kyauta sai a faɗi mishi wannan magana kenan dan ya san daga ina aka taso ina za a tahi in an je fada ya za a yi lallauye abubuwa ya zamanto ya ba ma su waɗannan mutane guda biyu mafaka ko mafuta fa'iza kallamnal malik fihim abinda muke so da ku fadawa idan muka je muka ma sarki magana akan waɗannan yara fatushiru alaihi bi an musallimahum ilaina kawai abin da ake bukata ku nuna wa sarki waɗannan 'yan garinsu ne kawai ba su abinsu su koma da su su ka sallama su zuwa ga waɗannan mutanen wala yukallimahum sarki kan ma ya musu magana wannan shine bukatar su yace fa inna qaumahum a'la bihim aynan ai mutanen makka su ne mafi ɗaukakan ido game da waɗanda suka yi hijirar da suka zo kenan sun yi kowa sanin waɗannan mutanen suwa ne shi ne ma'anan fa'in na ƙaumahun mutanensu mutanen makka a'ala bihim su ne mafi ɗaukakuwa game da ainan idanu a kansu sun san mi suke yi kenan an san suwa ne ne an san wannan wane ne an san wannan wane ne kuma wannan addinin da suka zo da shi sabo su mutanen makka sun san menene kenan sarki kar ya shiga rigima abin da bai shahe shi ba kawai an aka ji aka yi bayani kawai tattaro ya ce kawai ku bi su ku tafi shi ne abin da suke so ya ce wa a'lam bima abu alaihim kuma mutanen makkan nan su ne mafi sani game da abin da suka aibanta su a kai an aibanta allolinsu an aibanta wane ne an aibanta wane ne da sauransu faƙalu lahuma sai waɗannan batsariƙa dukkan wani bafari da aka kai mishi saƙon shi sai suka ce musu na'am muku da matsala Allah zai kai mu fada kawai summa innahuma qarraba hadayahum ila najashi sannan amr ibn al-as da shi da abdullah ibn abi rabi'a sun gabatar da kyaututtuka zuwa ga najashi fa qabilaha minhuma sai ya amshi wannan kyautan daga gare su summa kallama sai suka mishi magana faƙala lau suka ce wa ayyuhal malik ya kai wannan sarki mai girma innahu qad saba ila baladika minna ghilmanun sufaha sun sidado zuwa garinka wasu yara wawaye wanda suka bar addinin uwa da kakanni faraqu dina qaumihim sun bar mutanen addinin mutanensu kakaf duk da cewa ga abin da suke faɗi aya ce hadisi ne bayanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne amma ga ce ai sun bar addinin uwaye da kakanni to haka tarihi yake maimaita kanshi in ana ba da tarihin abubuwa a yau sai ka ji abin yana kamanceceniya da irin abin da ya gabata yanzu irin labarin da muka samu tare da malam shekaran jiya wacce da ta gabato kaga sai kaga wasu abubuwan duka akwai me akwai alqawasimul mushtaraka akwai wuraren da aka hade waje guda sai ga abin kaman wancan ne da aka yi shine aka aro anan Allah ce atawasau bi bal hum qaumun taghut kai ka ce waɗancan suka ma waɗannan wasici kamar sun zama da sun yi shura tsakaninsu mu mun ce kaza kuma ku ce kaza Allah ce ba wani shawaran da suka yi kawai balhum qaumun tagun mutane ne suke fandararru Allah kare mu to waɗannan mutane abin da suka ce wannan jashi kawai kame kame su zuwa gare mu mu mai da su gado kenan suka ce wai gilmanu na farko yara sai ce ka duba su duka yara ne yara ne kanana kai za ka faɗa mutane gaskiya yaushe aka aihi mahaifiya kama mama maganar kai ba kai wa ke maganar kai kai yanzu kai ne ka gane gaskiya duk gasuwa ne gasuwa ne gasuwa ne gasuwa ne amma duk wanan nan da aka faɗi in sun kai su nawa ba sa iya tsayawa a matsayin ma'aunin da ake auna addini da shi alhaqqu la yurbaqu bil ashkhas ba a kulla gaskiya da wani mutum ana kulla gaskiya ne da dalili shine ɗaya daga cikin sabai yake cewa man kana musannan falyastanna biman qad mat duk wanda zai bi wata tafarki to bi tafarkin wanda ya riga ya mutu sai ce fa innal hayya la tu'man lahu fitna saboda duk mutumin da yake rayayye ba a amince mushi game da abin da ya shafi fitruwa zai iya ratsewa kaga kace kawai ku kun biwa ne in ma ina ya tayi ku zai tare kaga wannan matsala ne Allah kiyaye to wannan duka yana maka nuni akan yadda addinin ya faru ghilmanun sufaha faraqu dina qaumihim sun bar addini uwaye da kakanni walam yadkhulu fi dinika najashi kai ma basu shiga addinin ka ba kai banda wannan waja'u bi dinin sun zo ma da wani addini mubtada'in wanda yake kirkirarren addini ba a san shi ba kamar da fir'aun ya ce wa annabi Musa kafu subhanallah kaga wai su ne jam suke cewa wai an zo da bid'a an zo da wani sabon abu suka ce wannan abun la na'rifuhu nahnu wala anta mu mu san shi ba kai baka san shi ba wa qad ba'athana ilayka fihim ashrafu qaumihim min abaihim waɗanda suka aiko mu zuwa gare ka sune manyan mutane a cikin su uwayensu wa a'mamihim da ƴan uwan babanninsu wa asha'irihim da wanda suke famin su ne su suka turo mu suka ce mu zo zuwa gare ka ka meka mana su mu koma zuwa gare mu koma mena su gida litaruddahum ilaihim ka bada ameda su fahum a'la bihim ainan saboda su ne mafi sani game da abin da ya shahi lamarin waɗannan mutane ko wannan yara wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fihi kuma su ne mafi sani game da abin da abu alaihim suke aibantawa a kansu kenan ko zama to su qurayshawa suke ga cewa an zagi lata an zagi manata an zagi wane ne kenan su ne mafi sanin abin da su waɗannan masu sabon addinin suke aibantawa wa atabuhum fihi kuma suka musu rarauka akai su ce musu ai kaza ba addinin Allah bane ba akan kaza ba bautan Allah bane ba abu kaza ya sa a makarantar wa addini qalat sai ta ce wace ummu salama ta ce wa lam yakun shay'un abghada ila abdullah ibn abi rabi'a wa amr ibn al-as min an yasma'a an-najashi kalamu babu wani abu mafi kyamatuwa zuwa ga abdullah ibn abi rabi'a da amr ibn al-as ba abun da suka hikama sama da min an yasma'a an-najashi kalamahu najashi ya bada kunnen shi saurari su ja'far da wannan tawagar suka yi hijira su shine abin da ba sa so saboda sun san in dai an yi bayani to da izinin Allah gaskiya ta rike ta mutu kuma gaskiya ta bayyana su kawai so suke a kumshi haka a basu faqalat batariqatuhu hawlahu sai kuma fada wanda suke kewayen najashi su ma suka ce sadaku ayyuhal malik ya ranka dade waɗannan mutanen da suka zo sun faɗi gaskiya ‘yan uwansu sun yi sanin su suwa ne uwayensu ne kazansu ne kazansu ne da aka a ba su kawai su mai da su gida kenan dukkan wannan fadawan duka da aka ba su abubuwan da aka ba su an ci hancin su kuma hancin ya ci yanzu ana zawar aka gama bayar suka ce sadaku ayyuhul malik wannan magana haka take ya mai martaba qaumuhum a'ya bihim aynan wa a'lamu wa a'lamu bima atabu alaihim da aka fa aslimuhum ilaihima me kasu kawai zuwa gare su kuma rasu yace falyaruddahum su maida su ila biladihim zuwa garin su wa qaumihim da mutanen su qalat ummu salama take cewa fa ghadiba najashi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ba a banza ba ya zabi najashi duk irin al'ummar take kewaye makka sai yace ku tahi kasar habasha akwai wani sarki mai adalci ba a zalunci a wajen shi kuma wannan yake nuni akan cewa iya da iya da hankali ya san me ake cewa mulki najashi kawai da suka amr ibn al-as abdullah ibn abi rabi'a da suka yi wannan maganar kuma fadawa duka suka ce wannan magana haka take mai martaba sai najashi kusata sai ya kushi faqadiban najashi sun maqal yake cewa la haimu la haimullahi yake cewa a'a ina muku rantsuwa da Allah yake cewa idan la usallimuhum ilayhi ba yace wallahi bazan mika su zuwa gare su dan me haka kawai yace wala ukadu yake cewa wala ukadu qauman yujawiruni sannan bazan dauki ko in kyamaci ba la ukadu ai la akrahu bazan kyamaci mutanen da jawaruni suka nemi makwabtaka da ni wa nazaru biladi suka sabka a garina wa taruni suka zaɓe ni alaman siwaya akan wani wanda ba ni ba dan mi zan ɗauka haka nan kawai kai tsaye in meka su yake cewa hatta ada'uwahum har sai na kirayo su fa as'alahum in tambaye su ma za ya kulu hazani fi amrihim waɗannan mutane guda biyu suke bayani miye suke haɗi akan ku yi bayani ya ne aka yi kenan yana so yemi ya saurara ya akai wanda wannan kuma shine haƙƙin duk mutumin da yake mutu kai da zama to dukkan jita-jita an tazo kawai karba za kai kai kuma daga nan sai ka dasa kai hukunci wannan kuskure ne ka saurara ka tabbatar da abin nan haka yake ko ba haka ba yake sai na jashi yake cewa in kanu kama ya kulani in ya zamanto abin da amur da shi da abdullahi ibn abi rabi'a suka hudi akan waɗannan mutane haka nan ne ya ce aslamtuhum ilaihima zan miƙa su zuwa gare ku waradattuhum ila qaumihim zan maida su zuwa ga mutanensu sai ce amma ku sani wa in kanu ala ghairi zalika mana'tuhum minhuma in ku ba haka bane ba to zan hana zan hana su ba zan bada su haka ba kawai sannan kuma yake cewa banda ma wannan ba zan bada su ba kuma wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni zan ci gaba da kyautata makwabtaka ta da su matukar sun nemi makwabtaka da ni najashe ce wallahi ba ma in bar su ba sai na ma kyautata musu game da abin da ya shafi makwabtaka da suke da ni yanzu kaga haƙassu bata cimma ruwa ba abinda aka nema a kumshi haka nan a meƙa abu bai yi ba me ya biyo baya shine ma yace hiwarun baina Ja'far wa Najashi tattamnawa tsakanin Ja'far ibn Abi Talib da shi da sarkin Habasha Najashi قالت أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة تشيغب دا cewa ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan Najashi ya yi aike zuwa ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fada'ahum a kirayo su falamma ja'ahum rasuluhu lokacin da ɗan saƙon najashi ya zo zuwa ga su ja'far ishtama'u sai suka haɗu waje guda sun maƙala ba'aduhum li ba'adin sai shashensu suka faɗa wa shashen cewa ma ta ƙuluna lirrajuli idza jitumuhu in kun je zuwa ga najashi tambaye ku za ku ci wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga asalin addini kenan tattaunawa a shawarta kowa ya ka abin da yake gani sai a ɗauki matsaya guda ɗaya daga nan kuma sai a kai matakin fa'iza azamta fa tawakkal ala Allah shine sai suka yi shawara tsakaninsu in ji ummu salama yanzu idan kuka je wajen najashi in ya tambaye ku za ku ci qalu sai wannan mutanen ɗari da ɗura suke cewa na kulu wallahi za mu faɗa muna masu rantsuwa da Allah ma allamana wa ma amarana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam suka ce za mu faɗi abinda aka karantar da mu abinda aka umurce mu wanda manzanmu ya umurce mu sallallahu alaihi wasallama shine abinda zamu faɗi kuma ba wani abinda zamu sai duk abinda aka tambaye mu zamu faɗi abinda yake gaskiya ka'inun fi zalika ma huwa ka'inun duk abinda zai faru sai dai ya faru ka yake da babu zancen sha da baya babu zancen munamuna ko kaman kana yi kaman bakka yi shi yasa musulunci umarni na ubangiji subhanahu wataala cewa mutum ya shiga gaba daya ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kafa kare zaman to abin kaman da kaman ka yarda kaman baka yarda ba a kawai ya zaman to kai hide ne in dai magana ce akan addini to a rika hodi ana karawa ko a cikin abakanka ko a cikin angonku baka jin has in dai ana magana addini abinda addini hodi shi ne abinda zaka aikata kaga shawaran da suka suka ce a ai abu ne mai sauki muna rantsuwa da Allah abinda aka karantar da mu aka umurce mu shine abinda zamu faɗi duk abinda zai faru ya ji bai faru ka'inun fi zalika ma huwa ka'in falamma ja'u lokacin da suka zo wajen najashi wa qad da'a najashi asaqifatahu najashi ya kirayo waɗanda suke malamai da shugabanni da malaman krista kowa an kira shi ya zo cewa akwai wasu baki sun zo za a zo a yi bayani da haka kowa ya zo ana neman shi fada ta yi kira yanzu kowa ya zo su ne a saƙifa da suka zo a saƙifa ɗin nan fa nasharu masahifahum suka buɗe littattafan su malam kowa ya kwaso nashi littafin aka zo aka baje su a wannan fada za a tattauna da su ja'far kasa mawqif ne wanda yake mawqif mai mai ƙarfi haulahu sa'alahum faqala najashi tambaye su kahin nan sun tattauna akan Ja'far shi zai magana shi zai wakilce su najashi zai ke tambayan cewa ma haza dinul ladhi faraqtum fihi qaumakum wannan addinin da kuka rabu da mutanen ku ana cewa kun ware daga cikin jama'a wai wannan addinin wani addini ne kuka zo da shi sannan kuma walam tadkhulu fi dini ba ku shiga addini na ba kristanci sannan wala fi dini ahadin min ha'ula'il umam aw min hadhihi al-umam ba kuma shiga addinin kowa ba a kewayen addinin ku na ku ne sabo kiran kamar da mutanen ku suka yi bayani qalat ummu salama take cewa fa kana alladhi kallamahu wanda ya ba ya ma najashi magana ya bashi amsa ja'far ibn abi talib shine ja'far ibn abi talib dan uwan aliyu faƙala lahu sai ke cewa ayyuhal mali ya kai sarki ranka daɗe kunna qauman ahla jahiliyyati yace duka bayanin ya taso daga ga inda aka taso mu dai da kake ganin mu mutane ne waɗanda muke kan tafarki na jahiliyya na abudul asnama muna bautawa gumaka wa na akulul maitata muna cin mushe idan akuya wani ta mutu ko tumke wani ta mutu a babu zancen kyama kawai hede ta za a yi ko a babbaka ta a ci gaba daga shi eh na akulul maita sannan wa na'til fawahisha aikin banna da alfasha ba abin da mun ma'aikatawa alfasha ta zama to kayan ado ya ce ban da wannan ma wa naqba'ul arhama muna yanke zumunta ba ruwan kowa da kowa wa nusiqul jiwara muna muna na makwabtaka duk wanda Allah hada makwabtaka da shi sai ya ji a jikin shi ba mu da dadi bin mu da kirki ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if mai karhi yana danne mara karhi sai ce fa kunna ala zalika muna kan wannan hayaniyar da wannan jigulgulun ka duba ga jahiliya bautan gumki cin mushe aikata alfasha yanke zumunta muna makwabtaka sannan kuma mai karhi ya danne mara karhi sai da ambata mashi abubuwa guda bakwai yace muna cikin wannan rudanin da wannan hayaniya fa kunna ala zalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabah kawai ana cikin haka Allah sai aiko mana wani haske Allah aiko mana da wani manzo minna a cikin mu na'rifu nasabahu mun san wane ne dan gidan wane ne mun san ɗabi'un shi mun san halayen shi mutumin kirki ne sai ya zo ya bayyana a cikin mu yake mana da'awa mun san dangantaka shi ko dan gidan su wane ne sai ya ce ba haka nan kuma wasidqahu mutum ne mai gaskiya kowa ya yarda mun sani wa amanatahu sannan kuma mutum ne mai amana wa afafahu mutum ne mai kamewa ba ya da zubar da kai da yadda kai fada'ana ila Allah linuwahhidahu sai ya kira mu zuwa ga Allah ba zuwa ga kanshi ba da ya kira mu zuwa ga Allah kuma linuwahhidahu dan mu kadaita Allah da bauta wannan me yake maka nuni tauhidi ɗayanta Allah shine matashiyar addinin musulunci in an rasa shi musulunci ya zube warwas babu zance babu sauran komi shi yasa anan zaka fahimci hatsarin da al'umma take kai a yau na irin tsubbace-tsubbace da ake yi da sihirce-sihirce da abubuwan suke na bokanci kuma da suna addini sai ga mutum yana bokanci boka ne kuma yana sallah in azumi ya zo yana azumi sai a ce kuna aibanta mutane kuna cewa kaza kuna cewa kaza alhali suna sallah sallar shi batta da amfani in boka ne sallar shi batta da amfani in ya zamanto bai dayanta Allah a cikin bauta ba Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa sai ya ce illa liya'budun ai illa liyuwahhidun fil ibad sai dan su kadaita ni a cikin bauta dukkan bautan Allah da bai ginu akan yi dan Allah ba bai ginu akan tauhidi ba wallahi wannan aikin wahala ne surfa Allah ya aibanta mutanen ya ma mutanen garin makararauka akan shi aj'altum siqayata al-hajj wa imarata al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir yanzu za ku sanya wai kawai saboda kana aikin alheri shayar da alhazzai kana raya masallaci mai alhurma sai ka rika jin kanka cewa kamar mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira Allah ce la yastawuna inda Allah ba dai suke ba babu yanda za su zama to a wajen Allah subhanahu wataala ba dai suke ba to shi ne ke cewa ya zo mana ya kiraye mu zuwa ga Allah lin wahidahu mu ta Allah wa na'budahu mu bauta wa Allah wannan shine asalin addini bautan Allah ɗayanta Allah a cikin bautan da za ka yi tauhidul uluhiyya ɗayanta Allah a cikin aikin bawa dukkan wani abin da ke amsa sunan bauta dangin bauta addu'a ce addu'a ne al'inabatu sannan abin da ya shahi arragabatu arrahabatu alkhushu'u alkhawfu alkhashiya duka waɗannan abubuwa haƙƙi ne na Allah in ka karkata wa wani Allah ka zama to kafiri shine abin da mazalla ya karantar da su tun a tashin kwari ba ce ba a kai kana bautan gumki eh ci gaba da zuwa bautan gumkin ka amma dai zo nan kaga ba musu haka ba ci aka musu a wannan bautan gumkin nan duk wanda ya bai da alaka da tahiyar addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta kusa ko ta nesa wannan kuma shine abin da yake wanzuwa har yau duk mutumin da zai bauta Allah dole ne tantance mi shirka ga Allah sihiri bokanci tsubbu da sauransu ga sanar ayyuka na bautan aljannu karara mutum yana yi su kuma yana amsa sunan musulunci ta ina wallahi ba zata sunan musulunci shine malam a cikin kashfu shubata yake cewa zaka samu irin waɗannan mutanen da ba su fahimci addini ba sai ce kuna kafirta mutane alhali suna sallah suna kaza suna azumi suna qiyamul layli suna karanta qur'ani bal hasali wani ya ma harrace alqur'ani gabaki daya to amma in ya aikata aikin shirka mushriki ne ko da ba ayyana sunan shi ba ba za a ayyana sunan shi ba kuma amma aiki kaza shirka ne aiki kaza kafirci ne wanda ya mutu yana kaza ba shi ba aljanna in jiwa in ji Allah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna wai hudu wannan magana Allah to amma sai ka samu a yau ana amsa sunan musulunci kuma waɗannan abubuwan na abin da ya shafi shirka duka ana aikata su bal hasali ma ana ga dole ne ka tashi ka nemi wanda zai rika maka irin wannan abubuwa idan dan kasuwa ne kai ka samu wanda zai rika baka irin waɗannan abubuwa saboda a rika ƙara samun ciniki wake ba da ciniki Allah to amma za ka samu cewa an ɗora mutane kuma sun yarda a cikin zuciyarsu shagon shi sai ga ya rataye wasu layu wani ya rataye wani ƙaho wani ya sa wani layu a cikin inda yake amsan kuɗi yana zubawa dala me yake nihi cewa albarka tana sabkowa a dalilin wannan ko ciniki yana zawa a dalilin mi a dalilin wannan a dalilin layan wannan da ya sa haka akwai matsala alhali aiki ne na Allah shi kaɗai yake yi zaba'in Allah ki kawo su kwastomomi a bakkan cinikayya Allah ki kawo su in ya kore su babu wanda ya sai kawo su wallah kan wata laya ka da kai sa ta rude ka ko kuma a nuna maka cewa a wai a irin wannan wa sai wani ya nuna maka cewa kamar ma duk wani abin da kake yi na kasuwa ko aikin da kake yi ko kuma samun ci gaba da kake a cikin aikin duka su ne sababi su ne suka tsaya maka me yasa baka tsaya wa danka ba ga wani ga wani ga wani ga wani duka suna cikin gigita suna cikin wani yanayi amma duka baka ba su irin wannan ba sai ka samu wanda Allah ne ya ruwa mushi asiri kuma kana nema ka sha kai ma naka kuma ka ce wai kai ne kake taimaka mushi a shi yake taimaka maka amma kana nema ka raba shi da ubangiji kwata kwata waɗannan abubuwa duka dole ne mutum musulmi ya san cewa bauta wa Allah subhanahu wataala shine abin da yake dole ka kasanya mashi kishiya saboda an gwamaye abin sun haɗe waje guda yake cewa na abudahu muna bauta wa Allah wa nakhla'a muna masu barin ma kunna na'budu abinda muke bauta ma ada nahnu wa aba'una da mu da uwayenmu yace min dunihi koma bayan Allah mi muke bautawa min alhijarati bautan dutse wal ausani da gumaka wa amarna bi sidqil hadith wannan manzon ya umurce mu da gaskiyan zance duk wanda zai yi magana ya faɗi gaskiya ko ya ja bakin shi su ya shuru da shirkil hadis wa ada'il amana daga cikin abin da ya umurce mu haka kuma mu rika kokarin kulawa da abin da ke amana ne wasilatir rahimi musadar da zumunta wa husnil jiwari mu kyautata makwabtaka wal kaffi anil maharimi mu kame game da duk abin da Allah ya haramta wad dima'i kar mu zubar da jinin mu kar mu kashe junan mu wa nahana anil fawahishi ya hane mu akan aikin alfasha wa qawli zuri da magana ta ƙarya shaidar zir wa akli malil yatimi ya hane mu akan cin dukiyar maraya wa qazfil muhsana da kuma kazafi ga macen da take kamamma bata ji bata gani ba ka jeheta da kalma ta zina duka ya umarce mu da waɗannan abubuwa da Allah me zai sa ba za mu karɓa mishi ba ka duba can baya irin ayyukan banna da suke yi amma kuma yanzu ya zo ya umarce su akan mi gaskiyar magana kiyaye amana sare da zumunta kyautata makwabtaka sannan kuma kamewa game da duk abin da yake haramun ne kar mu zubar da jinin wani ta hanyar mu kashe shi sannan kuma ya hana mu akan dukkan wani alfasha da dukkan wata fada ta zir da dukkan cin dukiyar maraya da yin kazafi ga dukkan wata mace kamamma sai ce wa amarana an na'budallaha wahdahu wala nushriku bihi shay'a ya umurce mu mu bauta wa Allah shi kadai kar mu hada shi da kowa a cikin a cikin a cikin bauta nan ya kamata mu dakata insha Allah kiyan dai mu kwana a daji insha Allah sai satan sama da izinin Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله